نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا نور وتعالى ها؟ شاهد muna sha uku ga watan shawwal jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi komi sai mai sabani daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da talatin da daya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da shida muna ci gaba da yin karatu ko kuma za mu dawowa bayan hutu da azumi da kuma sallah domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin al-usul talata ko na muka kwana ha saniya ba sani sabace al-martabatu thaniya martaba ta biyu daga cikin martabobin addinin musulunci addini gaba ɗaya shine al-iman imani da Allah subhanahu wata'ala imani da Allah kuma mun karanta cikin hadisin arba'un hadisi ba an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi shi ne ma'anin imani da Allah. Yarda da waɗannan abubuwa da Allah ya ce ka yi imani da su, da shi ne imani. Wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba. Kuma shi imani kashi saba'in da ‘yan kai. Kuna gane ku? Ma'ana ayyukan imani suna da yawa har sun kai kashi saba'in da wani abu. kuma kowane kana da bukatar kai aiki da shi fa'alaha mafi daukakar su su waɗannan guda saba'in da wani abu ɗin ƙaunar shi ne faɗin la'ilaha illallah nan kaga imani ya shafi ya shafi musulunci muna gane ku dama duk lokacin da aka faɗi guda haka wadda musulunci imani ya shiga haka wadda imani musulunci ya shiga kuma dama mataki na farko ana ware musulunci ne sannan sannan ka kai ga imani to kaga can annabi sallallahu alaihi wasallam al-islam an tashhada an la ilaha illa allah ko wannan kuma sai manzo Allah ya ce fa alaha mafi daukaka na ayyukan imani da Allah shine qaulu la ilaha illa allah faɗin la'ila haɗin kuma kaga la'ila haɗin labinci ce musulunci ce to gina musulunci na ya shiga cikin imani wa adinaha mafi ƙarancinsu imatatul adha anil tariq kauda cuta daga hanya ɗauki musar da cuta daga hanya bana abin da zai cuta ma mutane ko yan ƙasa ko masu motuna ko masu motoci ko masu kekuna ko kuma abin da zai cuta wa mutane a cikin unguwa raba mutane da shi shi ma aiki ne na imani da Allah shi kaga tsafta annababatu min al-iman tsafta tana da cikin imani shi kaga mu addinin mu addinin tsafta ba addini ne ka zamta ba duk abin da zai cutar da musulmi ya cutar da mutane ma ba addinin musulunci bai yarda a bar shi ba kuma cuta kala-kala ce akwai cuta wadda ba kazanta ba ce ba shara ba ce a wata ƙara ce wadda tana cutar da mutane ya kamata a kusa da ita daga mutane abinda zai cuta ma mutane kowane iri ne to baya da kyau addinin musulunci bai koyar da mu ba ma'aikata wannan abin da mutane ba saura kira addinin ma addini ne na kiyaye haƙoƙi ka kiyaye haƙƙin makwabcinka shi ma ya kiyaye haƙƙinka mu kiyaye haƙƙin hanya hanya ta kowa ce kan mu bata hanya wanda al'adar mu ta riga ta saba mu bata hanya ruwan gidan mu ruwan kanmu sai sai sai mu yi kofa su ta yi da wa kasa suna tuna hanya ruwan wanka kaga mazararar makewayin mutane ga ta nan kai tsaye kana wanka ruwa na hitowa suna ban hanya ko ma aka gyara wasu kai kokari suka gyara wurin da an kwana bisa ga masu wannan wurin sun ba da gida sun ba da hanya wannan ba addini ne bai da kyau wannan Allah ta'ala ya hana ce walladina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina waɗanda suke cutar da muminai maza da mata ba tare da abin da suka aikata ba sun ɗauki laifi mai girma wurin Allah. Raka cutarwa ba ta da kyawu. Gusar da cuta daga hanya aiki ne daga cikin ayyukan imani saba'in da wana. Wal haya jin kunya shobatun minal iman. Wata ɗabi'a ce wani aiki ne daga cikin ayyuka na imani. Jin kunya, da zamanto kana jin kunyan uwayenka. kana jin kunya abokan uwayenka dangin uwayenka kana jin kunyan makwabta manyan mutane kana jin nauyin su kana jin kunyan malamai to akwai ni akwai kamshin imani a cikin rayuwarka kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana mun wato game da wannan mace wadda ta zo wurin annabi Musa fa ja'atu ihdahu ma tamshi ala istihya ɗaya daga cikin 'yan mata guda biyu sai ta zauren annabi musa tana tsaye a kan jin kunya saboda jin kunya ɗabi'a ce mai kyau wajibi ne mutum ya zanki jin kunya alama ce daga cikin alamomin imani duk wanda ya ce ba ya jin kunya ba ya da imani duk wanda zai buɗe baki ji ba ya jin kunya uban kowa wanda za ka samu babban mutum yana faɗa maka ko matashi yana faɗa maka musamman da matasa. Da wannan ba aikin imani ba ne, mai imani ba ya barin wannan mara, mai imani jin kunya yake. Wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam ya wuce wani mutum yana ma ɗan uwan shi wada a kan jin kunya, cikin kunya ka ta yi yawa, ka zaki zubin jikin cikin mutane. Zala ce kyale shi, da'ahu fa innal haya'a min al-iman Allah ce kyale shi zan gijin kunya shi domin jin kunya yana daga cikin imani da Allah wanda ba da kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati ula idza lam tastahi fasna' ma shi'ta in dai ba ka jin kunya to ka je kai abin da kake so da kenan jin kunya ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un da suke nuna imanin mai jin kunya wanda yake jin kunya to akwai imani tare da shi wa organihu sitta shika-shikan imani guda shidda na farko an tu'mina billah ka ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala ka yadda da Allah subhanahu wata'ala shi ne mahaliccinka shi ya raya ka kuma shi zai kashe ka rayuwarka tana ga hannun shi ka yadda da Allah subhanahu wataala shine abin bauta shi kadai bai da abokin tarayya ka yadda da Allah subhanahu wataala yana da sunaye masu kyawu yana da sifofi madaukaka kuma bai da abokin tarayya a cikin sunayen shi da sifofin shi shine imani da Allah wa mala'ikati amma ka ba da gaskiya da mala'ikun Allah mala'ikun Allah suna da tarin yawa gaba ɗayansu waɗanda Allah ya gaya maka ka ba da gaskiya da su waɗanda Allah bai gaya maka ba su maka yi imani da su suna da yawa wanda Allah ya ce ma ya alamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san rundunar Allah mahalicin ka sai dai shi Allah subhanahu wataala kuma mala'iku suna da dimbin yawa ma Allah ta'ala ya karkasa musu aiki akwai mai sauka da wahayi akwai mai koro iska akwai mai koro ruwa akwai mai karɓar rai akwai malafin da suke yawo suna neman ina ake zikiri ina ake ambatan Allah ina ake aikin Allah akwai mala'iku waɗanda suke yawo domin su tsare rayukan bayi akwai waɗanda suke yawo suna rubuta ayyukan kowa dai Allah ya raba mai aiki duk gaba dai ka yi imani da su ba da gaskiya da su baka gan su ba kun ba wanda ya gare su sai wanda Allah ya ga dama ya nuna mu cikin annabawan Allah ko Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika jibril wata sabka ta daban wani wuri Allah ya ce wala qad ra'ahu bi rufqil mubin lalle wanda Allah ya ga malaika jibril a wani sarari bayyananne nan kaga Allah yana nuna mu annaba malaiku su sun gane su kai ko baka gan su ba amma tunda Allah ya baka labari akwai wasu halitta wanda ake ce ma mala'iku kayan wa kutubi sa'annan kuma ka yi imani da littattafan Allah subhanahu wata'ala ka ba da gaskiya da waɗannan littattafai ne waɗanda Allah ya saukar da su ga annabawa kamar at-taura kamar linjila kamar Sohu Ibrahim wa Musa kamar Zabura da kuma Girgam Al-Qur'ani ne girma. Gaba ɗaya ka yarda da su cewa littattafai ne da Allah ya saukar da su da annabawa mabambanta daban-daban. Kuma littattafan nan suna da yawa. Babu wanda ya san adadin su sai shi Allah su Wa rusuli kuma ka ba da gaskiya da manzannin Allah. manzanni daban annabawa da manzanni su ne ‘yan kaɗan annabawa su ne mafi yawa to gaba ɗayansu ka yadda da su ka yadda da annabawa masu yawa ka yadda da manzanni waɗanda ba su kai yawansu ba duka cewa Allah ta'ala ya aiko su ne da bishara da kuma gargaɗi don su yi bishara su yi albashir su ba da labari mai daɗi ga dukkan wanda ya ba da gaskiya da Allah ya ba da gaskiya gare su sannan kuma Allah ya aiko su domin su yi gargaɗi, tunatarwa da ban tsoro daga dukkan mutumin da ya karyata Allah bai ba da gaskiya da shi ba, ya karyata manzannin Allah bai ba da gaskiya da su ba. Ko ka yarda da su, waɗanda Allah ya gaya maka a cikin Alƙur'ani wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasushum alayka Allah ya ce kuma mun gaya maka labarin wasu manzanni wasu manzanni ko ba mu gaya musu labarin ba mu gaya maka labarin su ba muka yarda waɗanda muka gaya maka yarda waɗanda ko muka dunkule muka ce akwai su amma ba mu gaya ma sunan su ba ba mu gaya ma labarin su ba su ma ka yarda da su wani wuri Allah ya ce wa qad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka hakika mun aiko manzanni gabaninka akwai waɗanda muka baka labarin su akwai waɗanda ba mu baka labarin su labaran annaba guda 25 Allah ya wadi cikin Qur'ani wajibin ka ne ka imani da waɗannan annabawa kuma ka yi kokarin sanin su ko ba haka ba ba su kai yawan wato ‘yan kula ɗin Real Madrid da ‘yan Barcelona ba. Ba su ga yawan su sun yawa kara, amma duka sun sunayen wadanda. Kuma ba ka da lada. Sai dai malami wurin Allah, ‘yan wasa ne mutanen banza. Waɗannan kuma annabawa ne sanin su ka rike su, kakkamance yin ka rike. Ka rike su da kyau, kamar yadda ba ka rike sunayen, ba ka manta sunayen wasa. Ka rike su, rike wasu Allah ya ta baka lada kana tuna su. Ko ba ka ba? yanzu na aka ce a kawo sunayen su na cikin ƙwararri guda 25 zai ga abin ya zama aiki gari ko ina muna yin lissari da kyau amma addinin ba mu lissafa shi da ko wanda muna ɗaukar shi da muhimmanci amma banda addinin Allah na kallon mu kuma a kan yadda muke ɗauka addini na Allah zai mana hisabi ba wani abu ne abin da ka ga dama kai ba dole ka yi kana so ko ba su dole ne ba ba wai harkar kamar harkar duniya ba ce dan baka yi wani zacewa dan dan mi baka yi ba wannan harka ce ta addini Allah ya yi kari dan ka san addini ka yarda in ka zo makaranta ana yi ba ka rikewa hujja ce kake yake ba in kuma ba ka zo sai Allah ya ce dan mi ba ka zo ba garin ku cike da makarantu ba ba inda zaka tsira in ba ka ki kamance Allah ya ce saboda ni amma kuma ka ki zuwa Allah ya ce me yana ka zuwa ka je ko ina ba ba za ka yi koya addinin ka kuma na yi kare da addinin kuma na sauƙaƙe ma rayuwa me ka rasa can da kake zuwa ruwan wasanni nawa ake baka kuɗin ka ba kake sawa ka ba da kudin ka kuma sai ake tuba da kan tsaro kanka ko ba gaba sai an kai yan sanda sai an kai jami'an tsaro wurin saboda wurin baya da albarka yanzu ka ji hayaniya yanzu ka ji hatsaniya yanzu ka ji darab didim ana ta kulli da kulli kuma da kudin ka kudin ka kasa wurin abin ji wani sai ga an nosa ma kulli nan wa nan wa za a mu kuma kyauta ruwan Allah kuma ka samu lada samu gatan Allah amma ba za ka yi ba shaidan ya riga maka yi tsari a kai ya gama da kai Allah kiyaye to lalle ne waɗannan annaba da manzanni dole ne ka ba da gaskiya da su wa bil qadari khairihi wa sharrihi sa'annan kuma kai imani da kaddarar Allah mai dadi da mara dadi lafiya kaddara ce ta Allah samun kaddara ce ta Allah ci gaba a cikin rayuwa cin riba duka kaddara ce mai dadi rishin lafiya kaddara ce mara dadi faduwa kaddara ce mara dadi ko ba haka ba yin asarar kasuwanci kaddara ce mara dadi dukkan yarda da cewa waɗannan da mai dadin da mara dadin duka daga wane ne daga Allah ne subhanahu wataala wa dalilu ala hadhihi al-arkani sitt dalili akan waɗannan shiga-shigan guda shidda. Ƙauluhu ta'ala magana Allah ta'ala da ya ce, Laisal birru Allah ta'ala ce ba kyautatawa ba ne an tuwallu juhaku, ku fuskantar da fuskokinku, ƙibalar mashiriki a wajen gabas wal magribi ko kuma wajen yamma. Ba shi kaɗai ne kyautatawa ba. ba shi kare ne da'a da biyayya da aikin addini ba kai gabas ko kai yamma kai sallah misali ba sallah kare ce addini ba ita ma addini ce kuma tana daga cikin ayyuka addini manya manya waɗanda Allah ta'ala yana yawan barin su cikin alƙur'ani mai girma walakin albirru Allah ta'ala ce sai dai abinda ake ce ma da'a da biyayya da riko da addini ma da mana billahi wanda ya ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala wal yawmi lahir kuma ya bada gaskiya da ranar lahira wal malaikati kai nan mun mun manto abu guda ko wal yawmi lahir mun ga magana akan ranar lahira sai muka kita akwai ranar lahira rana ta karshe rana ce daga ita babu wata rana shi ke ba a ƙara ganin wata rana kuma ko dai ana ƙarƙashin nema Allah da rama Allah ana shan daɗi Allah ya tabbatar mu da haka kuma ana cewa ana shan wahala Allah ya kiyaye daga nan ba za ka ƙara ganin wata rana ba kuma shike ko dai ana aljanna Allah ya kai mu ko kuma ana wuta Allah ya kare to kai imani da wannan rana ta lahira ranar ƙarshe ranar da Allah zai tsaye da kowa da mai hisabi kowa da kowa Allah zai tsaye dawa ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سيأتم بينكم يا قوم متاني game da nemomin da Allah ya muku. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu. Allah ta'ala ce na rantsi da Allah mahaliccin ka wallahi sai mun tambaye su gaba ɗayan su dangane da abin faza'in yawma idin aminu. Kuma su mutanen da suka zo da abu mai kyawu wurin mu Allah ta'ala ya ce su amintattu ne daga tashin hankali da firgita da faduwar gabar da ke cikin wannan rana. Saboda sun yi abin da muka sa su. ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار waɗanda kuma suka zo da bugun aiki Allah ce za a kikkife huskokin su a cikin wuta hal yujzauna illa ma kanu ya'malu Allah subhanahu wataala ko kuma hal yujzauna illa ma kuntum ba za a saka muku da komai ba sai abin da kuka yi kuma Allah ta'ala ce innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر firgita da faduwar gaba mafi girma wadda dan adam ya taba gani a rayuwar shi ita ce farko ita ce ƙarshe ranar kiyama baka taba ganin ranar da Allah ya tara kowa ba sai wannan ranar ya tara kowa ya tara komi aljannu da mala'iku da mutane da dabbobin gida da na daji da tsuntsaye da kwari ta faɗinsu an tara ba ta ganin wannan ranar kowa mutane da tsofaffi da waɗanda suka tafi tsufa su ma sun tafi ritaya ta rayuwa da masu bi masu matasa masu ɗan saura da kuma sabon jini da kuma waɗanda ma jinin nasu bai kai sabunta ba hanyar da 'yan yara 'yan ƙanana 'yan watanni da 'yan kwanaki da 'yan awoyi duka suna Allah ya tada su wani mai rai Allah ya tada shi haka wuce ka taɓa ganin tashi hankali yin wani kuma kowa sintir ka taɓa ganin irin wannan ranar ka taɓa ganin tashin hankali irin wannan ba ma Allah ya ce mutanen kwarai tashin hankalin da ke akwai a wannan rana bai bata musu rai me yasa saboda sun ba abinda Allah ya ce su sun yi abinda Allah ya sanya su ba je suka ta shigo shigula ba suna aikin da ba shi Allah ya sa su kana musulmi ka yi kana aikin da ba ba aikin da Allah ya kawo ka duniya dan kai ba a ka mai da hankalinka wurin aikata abinda Allah ya saka shikenan ranar zaka tashi cikin aminci wa tatalaqahumul malaikatu malaiku ma za su ji taransu suna taransu suna sannan ku da zuwa hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan bai ita ce ranar da aka muku alkawari akwai ta kuma kuka yarda kuka yi aiki to gata mala'iku suna tare su ranar ba ka tsoron mala'ika mala'ika zahiri ya bayyana mala'ikan shi tsoro ya kare ba ka tsoron komi Allah ta la cire maka tsoro ba birgita ran kana gamuwa da mala'iku kuna gaisa suna maku maraba da zuwa sannu saura kiris ku ta yi cikin aljanna kun ga wurin ku gaya can can kallo aljanna yadda take haske yadda ta yi canwa shar yadda ta ni'imtu rahaman Allah ta sauka ta tabbata a cikinta ku diba wurin ku ne gaya can saura ku kwantar da hankalin ku ba abin da zai samu to ita ce wannan rana dole mu shirya mata dole sai mun je to dole mu shirya wani kanka yarda ka tashi ka yayi kan kai kwance da wani mutum kanka yarda ka yi abin nan da kwancin daga ce ai in ka mutu za a ma sallah in ka mutu za a kai ka kamar a yi ma addu'a wannan duk rana ɗaya an gama gobe ba wanda za a ƙara cewa Allah ya muka kaza in kuma an yi aka zo aka yi taziya ta sati guda an gama shi kenan an mance da can an barka da kai da aikin to kai kokari kai aiki na kwarai wanda addoyin mutane ko bayan rasuwarka waɗanda addoyin za su maka amfani amma ba kai yake komi ba ka yi kwancin ka yi zaman banza ka yi zaman kashe wando game da addinin Allah ya za a yi wani maka wani abu ko kai makanka tun da ranka tun da lafiyarka sai ka mutu sa'annan ka jira wani yamma me amfanin rayuwar taka to kakka yarda za ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abinda ake ce mai kyautata ba shi ne imani da Allah da ranar lahira wal mala'ika da kuma mala'iku wal kitabi da kuma littattafan da Allah ya saukar da su wan nabi'ina da kuma annabawa gaba daya wa atal mala ala hubbi kuma ya ba da dukiya akan yana son ta yana son kuɗin ya ɗauka ya bada ba wajen ba ya so ba kaga ya nuna abinda za ka dauka gaba da mai kwari saboda abinda bai da kwari don kama da ba za ka shiga jikinka ba waye ba zawil qurba yan uwa na kusa duk lokacin da ka dauki ba ka ba jininka to lada biyu za ka samu zumunci da kuma ibada ka bashi ka samu lada kuma kai zumunci Allah ya baka wata lada kuma babu wanda ya dacewa da alherin ka kamar dan uwanka na kusanka cikin mutanen duniya gaba ɗaya da suke zagaye da kai babu wanda ya cancanta kyauta ta ka kamar dan uwanka na shi kananka ko magajinka ko dan kananka ko dan magajinka ko dan kanan babanka ko dan magajin babanka ko dan magajin mamanka ko dan kananta ko jikokinsu babu waɗanda suka fi dacewa ka masa alheri ta wasu su ne farko waɗanda suke zagaye da kai inda Allah ya magana kyautata sai kaga Allah ya ce a fara da su nuna gama za yin fiƙon قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين in kun ba uwa ya Allah ce to kowa dan yin kuna kusa kuma su ne suke mai matsayin uwayen uwaye ba su nan to Allah ta'ala ya ce mutum ya dauki dukiya yana so ya ba zawil qurba ma'abuta zumunci ma'abuta kusanci gare shi wal yatama da marayu waɗanda iyayensu suka rasu maza gabaninsu balaga suna yan ƙanana su ma a ba su su ma a zanke tunawa da su haka muke kara zube ba mu da wani tsari da muka yi na taimaka ma marayu a rayuwar mu haka muke kawai shi kuma Allah yana koya mana ga tsarin da zama kun ba yin shekarun nan ba za ba faru mutane mana harkar marayu ko ba haka ba sai da larabawa nan suka shigo cikin mu suna tai suna gina gidan marayu kuma suna taimaka masu da karatu suna ba su abubuwa sa'ad nan bukatar shigo muwa mai Allah ga mutum da dukiya mai tarin yawa maraya bai da rabo a cikinta babu wani tsari da ya ware cikin dukiyar shi wanda za zai taimakon marayu kuma Allah ta hala cewa ke duk in an taimaka a sa su ciki ga yana Allah na cewa wani ya tama marayu ibada ce mai lada mai ɗimbin yawa kuma akwai wani ganganci da muke yi wato maraya za ka ga a daɗin da bai sha ba yanzu saboda yana maraya sai a shaida shi yasa sai lalace da uban shi na gare ba wani daɗi da yake sha da ma can dai kada ran kada hannu yana ci yana koshi ne a ci tuwon masara a ci tuwon dawa shinkafa a yi ta ba miya amma mu yanzu sai mace sai mun dawa mai kashi ran da babu da kuma ya zai dole ya mun saba mai da wannan ba shi ne kyautata mu abin da ake so ku saba mai rayuwa ingantacce ba ta ku koya mai irin wannan jin daɗi ku koya mai tarbiyya shi yasa da yawa cikin sai ga sun kangare ko ba gaba in ka daga bulala za ka sai ka tuna shi ba bugun baraya sai ka shi ka rasa yadda za ka yi ko ba haka ake ba to kyautata masa aka ce kyautata kuma ba wai shan daɗi ba ba shan daɗi ya zama kullum ha kada ran kada wani lokaci a yi wani lokaci kuma ya dai ce ku shi ka gani sai ga duk kyautatawa ne abu ne mai kyawa aikin lada ne amma mai abin da muke iya abin da iyayen shi baban shi da bai mai ba ku ce ku za ku yi mashi kuma irin abin da mahaifin shi ke mashi rayuwar da ya saba a ci gaba da ita wani lokaci an dan an dan kwana biyu ne sosai a baya daɗi shi ma ya asawa ki da kamar da kuma ayan ku suna ba laifi ba ne ma kai zaman to kullum alherin da za mu sai a ce sai an yi babba ga da abin da ya samu a baya yana cewa cewa a bari sai an linka an linka an linka mai daidai wannan kyautatawa ce ko ba haka ba to Allah ta ala ce wal yatama Allah ya ce wal masakin da kuma miskine talaka mabukata waɗanda ba su da komai waɗanda talauci yasa suka yi zanna ba su da aiki da safe ba aiki da rana ba aiki da marice ba aiki ita zama shine miskin alladhi askanahu al-faqr talauci ya zanna da shi ya bai da zaunan ne ya zuwa ko'ina, ya za a taimaka mashi, in tsoho ne a taimaka mai a cikin rayuwar shi yadda za a samu kullum da ya ce kushi, in ba da lafiya mai magani, in kuma matashi ne, mana mai karfi ne a jiki yana yi wata sana'a sai a baya jari, taimaka mai da jari, kan a ba shi kudin da kuma za a ce ya ƙara ɗoro makan shi wani nan mutum da matar shi guda daya da biyan shi guda bakwai ko takwas ko tara ko goma kana ba shi jika ɗari biyar ga taimako nan kawai sai ka biya ce ai ko ta kurkiya da gari tana baya shi za a ce ai kuma zuwa kashe jika ɗari uku wurin auren ko ɗari hudu maka zuwa ka yi biki rana ya ce ba da kuri da fara rigima da amarya ta uwar gida da mata saba sai a yi kwana da kwanaki ba a san ba an ba shi mamuki ya zanna ya dan tebar ɗin shi ko gida yana yan saide-saide shi yan abubuwan zamani da ake saida na lokaci wani mangwaro wata rake wani wane ne a ba zai wannan ba sai dai shagali kagan shi ya sabon dunkuna sa'a kai aka baka wannan kudin sa'a kuma ba ta tabbata kullum tana yiwa ita ce warko ita ce karshe ba ka da samun wannan ko ka je ka dinke dinke da takalmi da hulluna masu tsada ka zama holoko ga kada kaya masu kyawu babu korela cikin dubu ka buga ka buga ba ka samu kuɗi ba sai ka je ka nada wani dinkin ciki ka je ka kai kasuwa ka sai ka koma saukan matiyata Allah kiyaye lalle ya kamata mu tsara rayuwar mu in nauyi yama yawa kuma ka samu taimako to kamata ya ka taimaka ma rayuwarka ƴaƴan nan naka da ke karkashin ka ka samu musu rayuwa mai daɗi ba ka ƙara jefa su cikin wahala wabin sabili da kuma dan hanya wanda hanya ta yanke da shi Allah ta'ala ya ce shi ma ba shi kyautatawa ne imani ne da Allah wasa'ili ne da masu roƙo masu bara waɗanda za su buɗe baki su ce a ba su Allah ta'ala ya ce ba su din nan ka san mutane kala biyu ne akwai wanda ba ya da ba ya haƙuri sai ya roƙa ko wanda kuma ba ya da amma yana haƙuri ko me ko wani irin yanayi za shi ga haka za ya haƙura babu amma kuma zai haƙuri ba zai roƙi kowa ba sai Allah ta raba raba ido ta ba ta idanu saboda babu mun lafiya wani kuma ina bai iya yi ni ɗaya babu sai ya roƙi wani to shi ma wannan Allah ta'ala ya ce a bashi in ya roƙa ta hana shi amma sai da falatana Allah ya ce mai roƙo kanka mai tsawa bai ba daidai bane yi amma in yayi kanka tsawace shi in ba ka bashi ka kyale shi ka ce Allah baka hakuri shi da Allah ka yi hakuri ba da abun ba ka shi kenan ba sai ka gaya wa dokan magana yanayi ne kai ma kana iya shiga cikin wannan yanayi kuma ka zo kana da kyau kakka aibanta mutum a kan aikin da yake kamar nasiha mai kyau kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam nasiha yake kuma sai ya taimaka ma ya ba nasiha sai ga taimako amma ka sani cewa kamar ka bai kamata ka zanki roƙo ba ba mutum kamar nasiha sai nasiha ta shiga da mutum wannan mutum wanda haka nan kawai aje shi kai kuma kana da abin bashi gaba ba sai maka mai sai ka bai wani haka annabi yake sai ya baka jama'a da sai ya ce kan fara garin ka kana fara ba ka ne manzo Allah ya maka wada amma ya taimaka ma koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wada yana da kyawu amma me yawa taimaka mu yawa karaka wadannan ka da kyautatawa sai ga ya shiga cikin ran mutum da garin nan mutum ba ya kare ma an ka kan mutum wada baka bashi ko kuma kana da abin bashi a kullum ya ganka sai ta ganin bakin ka ko da balarabe ne jaja sai ta kai baki kirin ne ba ka abin nan baka dauka ka taimaka mishi ba ka ake ana nasiya kuma a ranka nasiya in dai akwai in malami ka wado masana ka ba da komi kaga sai ya jawo ma'ayoyi da hadisi ma wa'azi ita ma ka sanna ba sai ta imanin ba ya da an ka ruba yin shi to kai kaga dama ba ya da abun baka amma alaji alaji bai kamata yin siya kawai ina gane ba kamar yadda aka ce wani ma cikin tarihi ne aka wani malami abin nan wani bawan Allah marice ya yi ba abinci gidan shi kawai sai shirya da shi da matan shi jikin ga gidan alhajin can zan bi ki da gudun tsaya da bulala ki ke ciki ki ciwo ki koshi sai ki fito kawai ya biyo ta da gudu ta wada gidan alhaji alhaji ta kai kai na za ta ce mata ta ga zanen tashi ni za ta mu shigantaka ta ce mai zai ce kashi za da bata da mai zai ce a tun da ta shiga gidana shi ke kasan dai ba za ka shiga gidana ba ce to ina nan sai ta haihu ya yi bulala can aka san an zuba mata abinci ta ci koshi shi ma alhaji ya ce to kaga tunda matar ka na gidana kaga yau ba za a ma san wa ba bari shi to abinci mu ci tare ce shi ya ce ya yi ke aka zo wani ci abinci ya koshi kuma alhaji ya gama shi da ya gama shi da wasu yan tiyoyi wani dan musamman da abinci ciki ya ce abin da ya sa saboda da Allah ka bar abin bugun mata ya ce a shi ke nan ba ka wa fi riqabi haka ma a cikin wuyoyi yan tawayan bawa walaqata amal aqaba وما أدريك ما العقبة فك رقبة فك رقبة ba na bawa wanda yake bawa ne ka yanta shi game da yana shi ma aiki ne na alheri wa qama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata ya bayar da zakata wal mufuna bi ahli sa'annan kuma suna cika alƙawarin su idan ahadu idan suka yi alƙawari kyautatawa yana daga cikin bin Allah subhanahu wataala cika alƙawari wa abu bil hadi innal hada kana mas'ula ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud wa abu bi hadillahi idza ahadtu duk lokacin da kuka yi alƙawari jama'a ku cika in ka san ba za ka cika alƙawari ba kafin shi in kuma kai daga baya ka ga baya cikuwa kira mutunan ka ce kai abin nan bai yi ba mu dai tare gaba har yaushe ka ce wallahi ban sani ba maka yi alkawari da mutum kuma ka yadda shiga abin gaba yana ban ka bashi da kakan sai ka koyi da ka kiran sai ka ɗauka ya ka da kira ka ɗauka ka saba alkawari amma abin da musulmi kamata in kayan alkawari ka gaba ka iya cikawa abin bai yiwa ya ma nauyi da yawa sai ka ce da Allah ya haƙuri har gaba ka yi tunanin gashi gashi gashi amma kuma abin sai yi rusa ɓanan haka da Allah ka tare gaba kawai yau shi ka ce duk lokacin da in Allah ya da na samu abin nan ba cika alkawari yana daga cikin imani da Allah subhanahu wataala kuma yana daga cikin aiki na alheri wanda yau muka rena muka dauke shi ba komi ba in ka ka cika alkawari to kai la'aba amma in dai kai za ka bada to sai ka saba galibin mu haka muke rayuwa idan kai za ba haka sai karhi takwas tun bakwai sai ga mutum ko gida idan kuma kai za ka badawa da bakwai ta yi sai ka hita in an zo kenan takwas za a zuwa ba za a iske kawo idan Allah ka yi hakuri wallahi hita ne ni na mamanci da wannan kai kuma da gangan ne dama don kai iske ka Allah kiyaye amin to dole mu gyara wannan dabi'a ce mara kyawu dabi'a ce ta munafici ba dabi'a mumini bace wasabirina fil ba'sa'i wad dharra da kuma masu haƙuri a cikin cututtuka da kuma yaƙi lokacin da ake cikin tsanani da wahala suna juriya su yi haƙuri sun san daga Allah ne. Hinar ba'as da kuma lokacin da ake tsananin yaƙi, kasan yaƙi akwai tada hankali gare shi. Yaƙi abu ne bala'i, masifa ce babba, yanzu ga tanin ta jefa mu cikin tsadan mai. Can wata ƙasa ake yin ta, wasu ƙasashe ake tsakaninmu da zoyon ƙasa nawa. amma abin ya zo ya shari saboda kasan bala'in yanki tun da ake ba taba yin layin gidan gidan mai baka kamar nan kamar gidan mai layi daga nan ya ta yi har ya wuce bakin balla jiya da marijana ya toza na ita ko gidana ha an wuce ma ko gidana wannan su da su na gaban gidana tun daga can ha an wuce ko gidana hawa wuce masallaci wannan na kusan gidana duk layin motoci ne dan Allah ya sama ni direba ne isa shi na iya Musa ne da mota da amma ga uwa ta hidiya Ulaika alladhina sadaqu Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya ulaika humul muttaqun waɗannan su ne masu tsoron Allah direba ne ni sunan da kai mota ya mai aika sun tsoron kai kuma wanda ya amshe ni lahiya nan da kai ta tun ma da libya sai irin ta zamanin tanja ta kai mota kuma ya karama ba wai babban mota ba ba kat kat karama ce shawa ma take tana shawo wannan can gargarin da ake ta tattara haka na kai ta ya mai kuma na dawo da abuja layar kuma na goma na dawo na goma na dawo wanda ma saboda ku ne ba na yawan tafiya a san kuwa na kai direba ko ودليل القدر قوله تعالى دليل قدر شيء مغنى الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر الله تعالى تللي مكون أبو مهل تشي لقدر الله قال من إيماني لقدر abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu dada kuskure kuma Allah ka yabe mana Allah ka samu gyara
lokacin da tashi aiki na ɗalibin zai yi zai yi kamar zai yi wuya saboda haka nan sai ya fara da sai kuma lokaci ita ko me kamata wai zan yi nan jama'a kan haka ya ce wani yana tambaya da lokacin da ya so ya aikin alheri sai ji kaza zai yi gariya sai ya wasa ruwaci ba wata riya kawai kai alheri shaidan ne ke cewa kakai inda ne ke ya idu kuma alfakara yana ba ku tsoron talauci amma wani aikin banza da sai sa kai Saboda in ka tashi alheri ka yi kada ka ce babu riya kawai ka yi alheri na'am
ne ne ya kamata sun yi da yana su yi karfi wato kalmomi ya kamata yan wani zai yi sake ya ji wani a yi na yi na yi asuwa
wai wani kalmomi mutum ya kamata ya faɗa wurin ta'aziyya da an yaji wurin rasuwa wani kalmomi muke wani su ne da yi ko wasu sabi ne ko yau ka zo duniya kai to ba an dade ba na wannan dai da ake yi abin da ya samu duk kalmar da za ka sa mutum ya ɗan ji daɗi ga ran shi saboda rabuwa da uwa ko uba ko uwa ko ƙani ko mata ko ɗa ko ɗiya ko makwabci ko wani ɗan uwa duk kalmar da za ka sa mutum ya ɗan ji daɗi ga ran shi na an taya shi baƙin ciki to musulunci ya yarda a yi tafiya kalmomin da laraba suke suke faɗa in muka faɗe su ba za su ba da ma'ana amma da ya- abin da ya samu ya haƙuri to sannu mu Allah ya fi kanshi wannan kalmomin su ne a sabon kalmomi in da ba larabe ne kake sai kai na addini saboda wanda ke jin larabci bai iya hausa ba in kama ya san me kake ne sallallahu azab sudan in aka yi wani taziya ce ake albarka fi shi kuma wanda ake mai taziya ce albarka fi jami ko aka suke da haka zauna kenan duk kalmomin malamai sun ce duk kalmomin da za a ta'aziyya da su inna lillahi ma afa wa lahu ma akhad wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib wadannan su ne kalmomi na ta'aziyya na mu ga sunan su ma ba saba ba hadiyar su da kalmomi ne masu kyau sannu sannu da tilas ya kwanan kewa ya hasahi abubuwa ne masu kyau sai a ci gaba da yau ba saba ma addini ba na
yawan kuma cewa ya ne zai ma wani ya kamata ya yi in yana so ya mahaifiyarsa nasiha a sunanci
wai a sannance wai yare zai ma- mahaifin shi nasiha ba hana musulmi ya mababan shi ko mamman shi nasiha ko wani na gaban ka kamar nasiha ba hana ba, amma cikin ladabi cikin girmama ku annabi ibrahim ya mababan shi nasiha cikin ladabi da girmama ku to haka ake su kai koyi da annabawan Allah yadda su kai nasiha ga iyayensu ba faɗa ne za kama kowaye sun wuce matsayinka na ɗaka yi musu faɗa to ne ka yi musu nasiya da jan hankali cikin girmamawa kana ga annabi ibrahim shaki ya abaki shi ne shugaban halitta a lokacin shi babu mai daraja kamar shi amma shaki ya abaki baba ya babana ya abaki inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a ya abati haka da yake cikin shi da ya abati ya abati to haka ake su kai ma ko baka san maganganun da zaka gaya ba kana magana kana shi ba ba kana kana tsaya ki tsaya waje in ta dauki magana sai kai shiru ta kare sai ka ce to kai ma cikin ladabi da sai ka kawo magana ba rikici ba ji ku rikice da kai da mahaifanka cikin daki ba ana ta rigima Allah ta'ala ya ce wala tanhamu kakkai masu tsawa kakka daga murya kana magana da su ka bari in suka yi magana kakka yanki in suka wara tsaya sai sun kare in suka kare sai ka yi magana uba kai makakka kuskurantar da su kakka nuna masu sun yi kuskure ba daidai ba ne duk wannan rashin ladabi da biyayya saka kai dai ka san yadda za ka yi cikin girmama da na ladabi da biyayya gare su kai masu siya kan abin da kake so su bari ko abin da kake so ka nuna masa alheri shi na kira sallah